أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci na masjid al-ansar a wannan rana ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga sha takwas ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya a cikin karatun littafinmu na unwanul hikam wanda aka yi sani da nuniyatu al-busti a darasi na wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 37 a cikin wannan littafin yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na biyar daga baiki na talatin da takwas a cikin littafin unwanul hikam al-mashhur binuniyat al-busti yaqul al-busti rahimahullahu ta'ala ma kullu ma in kasadda illi waridihi نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تحدشن بمطل وجه عارفة فالبر يحدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب هازم يقز فقد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له هد وميزان فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يهمد قبل الندل بهران يقول البستي رحمه الله تعالى ما كل ما انكسد دائل لوارده ما كل ما انكسد دائل لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تحدشن بمطل وجه عارفة لا تحدشن بمطل وجه عارفة فالبر يحدشه مطل وليان فالبر يحدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقزن لا تستشر غير ندب حازم يقزن فقد استوى فيه إسرار وإعلان فقد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فاهتدى به فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان فيها أبر كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان وكل أمر له حد وميزان فلا تكن أجلا في الأمر تطلبه فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يهمد قبل الندج بهران وليس يحمد قبل أن تدرك القرآن زادكم الله من فضله وتوفيقه mun tsaya a darasi wanda ya wuce a baiti na 37 inda malam bai yi da magana ba shine cikamakon baiti na 38 a baiti na 37 malam abin da yake cewa la tahsabil nasa tab'an wahidan falahum غرائز لست تحصيهن ألوان kada ka yi zato fa dukkan mutane kala guda ne kada ka yi zato fa dukkan mutane iri guda ne saboda ba haka ba ne malam abin da yake nihi malam yana so ya kwatanta fa ya ce mutane daban-daban ne kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce cikin sahihai annasu ma'ajin mutane kala-kala ne mutane iri-iri ne Allah da ya yi mutane kamar ya yi su ne maratib-maratib hankalin wane ya hi na wane fahimtar wane ta hi na wane wa fauka kulli zai ilmin alim don haka in za a yi mu'amala da mutane duka ba a yi mu'amala ba a ce duka iri ɗaya yadda kake ma wani mu'amala haka zaka ba wani don ko da ɗan birni da ɗan ƙauye akwai bambanci wajen sakafa kenan mu'amala yadda zaka mu'amalanci ɗan birni ba haka zaka yi mu'amala da ɗan ƙauye ba yadda zaka yi mu'amala da mai ilimi ba haka zaka yi mu'amala da mai jahili ba yanda zaka yi mu'amala da hatta namiji ba haka zaka yi ba da mace dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wajen mu'amala da mata su mata an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari na baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi karkatan ƙashin haƙarƙarin na can sama wanda in ka ce ka meƙe shi ba ka iya ba meƙe shi karya shi ne kuma hallo karya shi sakin su ne idan kaga musulunci ya ashe kowa ga yadda za a yi mu'amala da shi annas anwa mutane kala-kala ne akwai wanda zaka gansu kamar yadda muka hudu a darasi na baya yansauna aljami ka musu abin kirki sai su manta da gaugawa akwai wanda kuma an ka saki ka musu wannan abin kirkin to duk su mantawa har ƙarshen rayuwarsu to shine malam sai ya cika bayanin shi a nan sai yake cewa ma kullu ma in ka sadda illi waridihi na'am wala kullu nabkin fa huwa sa'danu ma kullu ma'in ba kowane ruwa ba ne ba ka sadda'in kamar ruwan sadda menene sadda ismu ainin ne lilma wani ido ne na ruwa ake cewa bayan ruwan zanzam lam yakun inda al'arab a'azan min ma'iha kamar babu wani ruwa wanda ya yi wannan ruwan daɗi a wajen larabawa na wannan idan yanayin he shi ne aka ce karin magana ne ana kenan ba kowane ruwa ba ne gobe ruwan ainu na sadda wanda yake gudana na'am e wala kulli laftin kuma ba kowane tsiro ne ba fa fa huwa sa'adanu kuma ake ce mai sa'adan sa'adan wata ciyawa ce tana daga cikin ciyawa ta kirki wadda 'yan raƙuma sun yi santa a cikin daji idan shi ne he laraba kuma suna da inaya wajen kiwo na raƙumi suna da karin magana suke cewa ba kowace ciyawa bace ba kenan raƙumi yake jin daɗinta kenan daban-daban ce wasadda ainun asba mashhur bi uzubatiha shi sadda ido ne na ruwa ya shahara dan daɗin shi wa husnu ma'iha wa tsibihi da ruwan yana da kyawo kuma hallo tsarkakakke ne shine sai mala ya ce ma kullu ma'in kasadda ya'ani ma kullu ainin takunu fil uzuba kasadda ba kowane ido bane ba yake da daɗi kamar sadda ai mislu tilkal uyun al ma'rufa bi hadha al ism hadha ja'at bihi shahidan li tafawut an nas fi taba'ihim idan kwatankwacin wannan misalin biyu da aka kawo ɗaya a sadarul bait ɗaya a ajazul bait na farkon wanda aka ce ba kowane ruwa ba ne ba ruwan ainu sadda na biyu kuma da aka ce ba kowace ba ciyawa ciyawa ce sa'ada to shine he malam ya ce kenan kamar yadda kaga wannan misalin haka mutane suke da ɗabi'arsu kenan ba kowane mutum ba ne ba mai hali na kirki ba kowane mutum ba ne ba mai kyautatawa ba kowane mutum ba ne ba mai yin kyauta ba kowane mutum ba ne ba ya iya mu'amala da mutane kenan shine malam yake bayani akan cewa ma kullu ma'in kasadda illiwaridi sai malam yake cewa a baiti na gaba a baiti na talatin da tara la tahdishanna bi maflin wajha arifatin falbirru yahdishuhu maflun walayyanu la tahdishanna bi mafli wajha arifatin kada ka ɓata kyautarka kada ka ɓata kyautatawarka kada ka ɓata ayyukanka na lada in an ce arifatin a nan yana yin ma'aruf ayi ma'aruf kowane irin aiki na alheri kada ka ɓata shi da jan hankali da jan aji falbirru ya dishuhu matulun waliyan shi aikin kirki jan hankali jan ashi da jinkiri wajen yin shi yana bata mai ladan shi kamar abin da ake nihi a nan indama tuqaddim ma'ruf lil insan in zaka ba mutum abu wani abu kyakkyawa ko kuma zakka ba mutum wani taimako ko zakka sanya shi wani hanya ko zakka ba shi wani abu na aro da sauransu أو تهم بتقديم معروف للإنسان أو تعد أحدا بمعروف فإياك أن تحدش إما لن يتتو ناها ليك da ka ɓata wannan kyautatawar taka da ka ɓata wannan alkhairin naka da ka ɓata wannan aikin da zaka yi na lada bi matsali da jan aji da jinkiri yani masalan a ce kulan ja'aka lilhaja wani ya zo ma yana da biyan bukata a wajenka kai kuma kana da wannan biyan bukata sai ka ce mai je ka sai bayan sati ka zo ma'aro ne zaka bashi kyauta ne zaka bashi sa shi hanya ne zaka yi wani mai wannan abu sai mutum ya zo sai ka ja mai aji ka ja mai lokaci ka ce je ka ta a ba da usubu sai bayan sati ka zo wannan mutumin ya sake kashe aikin shi ya bari sai bayan satin ya zo kuma hallo in ya zo ka ce a a je ka haidai wani satin hallo ka zo hallo in ya zo ka maida shi ka ce je ka kaza to musulunci bai son wannan abin in za ka yi kyauta ka ja ma mutum aji in za ka yi abu na alheri ka ringa jinkiri a'a shi abu na alheri in za a yi shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a jinkiri gaugawa ake wasari'u haka Allah yake fara ya ce wasabi'u wasari'u yanan ku yi gaugawa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun rige-rige ake a aikin alheri ba a jama mutum aji don zaka bada ma mutum kyauta ko zaka sanya shi wani hanya ka ringa jami aji tumatal bilwafa je ka he sati kaza je ka he nan kwana kaza kuma alhali kana da ikon yin wannan abu haka wannan baitin yana hawa akan mutumin da aka bashi bashi yana da halin biyan bashin wannan da aka bashi kuma lokacin na biyan ya zo amma sai ya ƙi biya ya yi ta jan aji shi kuma da aka bashi bashin a lokaci aka bashi kuma Allah ya hore mai ya maida wannan bashin sai ya ƙi maidawa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ha hadisi ya ka irin wayannan mutanen yake cewa liyul wajibi yuhallu irdahu wa uqubatuhu irin wayannan mutanen wanda suka ɗauki bashin mutane kuma sun samu kuɗin na su da wannan bashin sai suke jan aji suka ƙi maidawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun cancanci wa'annan mutanen a sanya su kaso har sai sun biya wannan bashi yuhallu irdahu wa uqubatahu al-maqsud al-habas fi haqqi al-wajib al-muyassar allazi yumati fa innahu yuhbas haqqu yaqumu bil wafa li annahu qadirun ala zalika dan saboda Allah ya bashi ikon biyan ya ci bashin kuma hallo sai ya ki badawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wa'annan mutanen kaso ake sa su irin wa'annan mutanen ukuba ake musu kawai mutane irin wanda zaka samu da dama a cikin zamantakewa na yau an ji tausayinka an baka bashi kuma hallo ka samu wannan abin na maidawan hallo sai ka ki maidawa to ka sani wa in ka mutu ayyukanka a rataye suke har sai ka biya wannan bashi har ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yana da bashi an sai yana da bashi da yawa sai an diba kafin a binne shi da gaugawa suwa suke miye bari suwa suke bin shi bashi a je a biya shi wannan a biya su wannan bashin dan saboda bashi in mutum ya je da lahira da shi mugun ciwo ne dan shi yasa kenan ake so mutum ya kiyaye sai malam yake cewa a baiti na arba'in la tastashir gaira ladbin hazimin yaqizin kadda ka shawarci sai musulman kirki ma'abucin hankali da ilimi faƙadistawa fihi israru wa ilanu kadda ka shawarci sai wanda sirrin shi ya yi daidai da bayyana shi a nan malam kenan kamar mutane guda kuɗi ya kawo irin wanda zaka shawarta nadabi hazimi yakazi allazi istawa fihi israr wa ilan a nan malam ya fara zance akan ahammiyatu shura mahimmancin shawara a musulunci ashura hiya al'azu bin ra'ayi li ahlil ilmi wal hikima an ce shawara shine mutum ya ɗauki ilimi ko ya ɗauki ra'ayi na ma'abuta ilimi akan wannan fannin da hikima kuma ashura mawjudatun wa ma'akuzatun biha min ayyamin rasul alaihi salatu wassalam shura tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai shura annabi bayyayin abubuwa sai ya yi shawara kai ha Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa shawiruhum fil amri fa kanu yatashawaruna fil adid min al umur sun kasance sahabbai da annabi sallallahu alaihi wa sallama suna shawara a lamurruka da dama kaman ittihasi qarar bi mas'alatin ma kaman in za a ɗoki wani qarar na wata mas'ala kadiba gaza ta handak da za a yi ta sai da annabi ya tsaya ta jin shawarar mutane daga ƙarshe salmanin farishi baki ne ba balarabe ba ne ba kuma ya kawo shawarar shi kuma aka bar duka shawarar wannan mutanen kuma aka ɗauki tashi ya ce ya rasulallah a yi rami a kewaye ganin wannan kenan kafin su shigo wannan ramin su tsallako mumun afka musu da kibiyoyi aka bi shawarar shi shine allazi ja'a bil fikra lil handak salman al farisi aka bi wannan shawarar ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaukan shawarar sahabbai kuma har sahabbai ma suna shawarta shi in za su yi abubuwa zaka ga suna shawara inda ihtiyari ka'idin li fariqin muayyan in za a je yaƙi ko za a je wata mission a yi shawara a ce to wa za a ɗora shugaba ko kamanda na wannan rundunar sai an yi shawara ba haka ake yi ba wa hasatan fi halil qital barantana ma a yanayi na yaƙi to yana da minal ma'lum anna shura aw anna lishura shartun asasiyun ta shura tana da sharadi in ana so a cina jami'in shawara to sai an bi sharaɗai na sura ba kowa ba ake ma shawara shine malam anan ya mana bayani yake cewa la tastashir gaira nadbin hazimin yaqazin هذه ثلاث صفات نبه عليها النازم رحمه الله تعالى ترائي في الشخص الذي يستشار وإن سكوكي وأن مالا rahimahullahu ta'ala ya kawo wanda ya kamata a bi su a ga wane ne za a ma shawara don saboda ba kowane mutum ba ne ake ma shawara shine fal istishara iya ziyaratul aqal saboda neman shawarar ƙarin hankali ne li'annaka damamta ila aqalika aqalu gairik saboda ka ƙara hankalin wani akan hankalinka kai ga hankalinka nan kuma hallo ka nemi shawara ta wani kenan kaga an samu aqalani fi aqalin wahidi an samu hankali guda biyu kenan taktadi ashura استشارة صاحب الأمر أشخاصا يتمتعون بصفات معينة ينهي نسورة ينا بقاتا آه diba a ga wa'insu mutane wanda suke da wa'insu siffofi wanda aka ayyana su don saboda yin wannan shawarar shi ne himana ya ce nadabe hazimin yaƙizi kenan man ya atika ya atikar jawabi hazar bai haisu ya la tastashir gaira nadabe أن نرى قالوا في اللغة رجل حفيف في الحاجة يعني معروف بالسرعة في خدمة الناس ندب mutum wanda an san shi daman yana da gaugawa biyan bukatan mutane yana son mutane duk mutum an gan shi mai son mutane ne kuma mai gaugawa biyan bukatan mutane ne kuma mutane suna cin amfanin shi to wannan mutumin ana shawartar shi shine nadabi sai bayan nadab sai malam yake cewa hazimi kenan mai gane lamurruka mai haƙuri wanda bai da kasala zufitna yana da kahin hankali wa kuma wanda mutum ne a holke ki yana da rihe sirri to wannan irin wa'annan ne mutanen ake shawarta faman akhta duk wanda ya yi kuskure istashara shahsul mutahazil ya shawarci mutumin da bai son mutane duk mutumin da bai son mutane bai son harkan mutane in ka shawarce shi sai ka yi nadama don saboda insani ne hasud a cikin irin wayannan mutanen ne ake samun mutum mai hasada da kuma duk mutumin da bai da rihe sirri shi ma an ka mai shawara sai ka ga an yi ta tallata ka a ko'ina da in kama marasa hankali shawara shi ma zai baka wata shawara wadda za ta afka ka ka hallaka har zuwa ila an tarisal ar haka mutu yanan shi ne laisa kullu ahadin ya sikku li'an yustasha ba kowane ɗaya ba ne ba ya kamata a ma shawara لأن الاستشارة هذه أمر خطير جدا saboda shawara lamari ne mai haɗarin gaske a hayanin yudhilul insan bi sababi istishara fi mun'atafil hatir fi hayatihi rubbama yabqa alaihi ila an yamut in wani ya baka shawarar sai ka shiga cikin haɗari kuma hallo ka zauna cikin haɗari ta kan yi haka mutu kuma amma in kai dace ka bi siffofin wanda ake ma shawara kama shawarai to sai irin yadda ma'abuta ilimi suke cewa ma haba man istashara duk wanda yake shawara ga ma'abuta ilimi a wannan fannin abin da yake so ya yi da ma'abuta masu son mutane da ma'abuta masu rike sirrin mutane sai suka ce wannan bai taba hasara ba sai ya ci nasara a duniya kuma hato sai ya ci nasara a lahira. kenan malam anan jan hankalinmu ne ya yi na ɗaya kada mu rinka yin aiki da hankalinmu kullum don saboda al'insani naqis mu rinka tambayar shawarwari na gabanmu larabawa suke cewa ra'ayu shaikhin khairun min mashhadi gulami ra'ayin tsoho ya fi alheri ga abin da yaro ya hango ina ji hausawa ma suna da matsala kan wannan suke cewa abin da yaro abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutse ba ya tsinkayo shi ba haka laraba suke cewa ra'ayu shaiki khairun min mashhad gulami na ra'ayin tsoho na tijo ya fi alheri ga abin da yaro ya tsinkayo don haka kenan mana yake jan hankalinmu a nan duk lamurruka da zan yi a nan mu ringa neman shawara na latijawa masu kaifin hankali masu son mutane masu rike sirri don saboda su suna da wata tajriba a rayuwa wanda mu mu da wannan tajriba sun bi wannan abubuwan wanda mu ban bi wannan abubuwan ba to in mutum yana bin wannan abubuwan sai ka ga mutum ba zai taɓe ba a duniya kuma hallo ba zai taɓe ba a lahira. dan saboda shura umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa shawiruhum fil amr ko kuma wa amruhum shura bainahum yana ha Allah ya rawaibo yake yake cewa wa amruhum shura bainahum lamarrukan su tattaunawa suke yi shawara suke yi a tsakankanin su idan shine ma'aruf na wannan baitin yake cewa la tastashir gaira nadabin hazimin yakazi faqad istawa fihi israrun wa ilami sai malam anan ya yi zance sai yake cewa wanda sirrin shi ya yi daidai da bayyana shi wani zai ce ba wanda ya san sirri sai Allah Allah shi ne ya san sirri abin da yake sirri kuma hallo ya san abin da yake bayyane wa sirru qaulakum aw ishharu bi innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya san abin da mutum ya koye sanin abin da mutum ya koye sai Allah subhanahu wa ta'ala amma nan malumai suka ce abin da malam yake nihi a nan yake cewa li'anna mislu hadhihi al-ma'ani qad tunkashaku bi faltafil lisan ana iya gane mutumin da a gano sirrin shi da bayyane suka ce wataran ta hanyar subutar bakin shi wata rana zaka gani maimakon ya faɗi abu ya ɓoye abu a zuce shi amma ya ka ga wajen su ɓata baki ya huddo shi to irin wa'annan mutanen sai malam ya ce ba a mushawarta su don saboda wannan abin da suka yi su ɓata baki suka huddo a cikin zuciyarsu ma haka ne wannan abu amma sanin sirri na mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala shine ta hanyar sifatar baki na ji ko a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wani da cewa wala ta'arifan nahum fi lahanil qawl wata rana ana gane sirrin mutum ta lahanil qawl wata rana kuma hallo wasu malaman suke cewa a'a ta huskan mutum hallo ta lahanil qawl a gane mutum ya hudu abin da yake zuciye shi wata rana kuma ta huska don saboda ƙa'ida ta laraba take cewa yukhbiruka alwajahu bal qalbu katimu yukhbiruka alwajahu bal qalbu katimu fuska tana baka labarin abinda zuciya ta ɓoye shine hausawa suke cewa labarin zuciya a tambaye huska sai malam yake cewa a baiti na 41 falittadabiri fursanun iza rakibu wa fi riwaya iza rakadu fiha abarru kama lil harbi fursan falittadabiri fursanun iza rakabu a cikin tahiyar da lamurrika ta dabirul umur fursanun kamar malarar tasbihi ne akwai wanda in suka rike kan lamari aka sa su gaba ba a kumya izarakibu idan au izarakadu idan suka amshi wannan lamarrukan aka sa wane kula da wannan bangaren to ba a kumya a cikin mutane fiha abarru kamalil harbi fursanu kamar yadda a yaƙi ma akwai wanda dokuna ba kowane doki ba yake yin yaƙi sai wannan dokin da wannan dokin haka a cikin mutane har yanzu mala yana takmila akan wannan cewa mutane anwa ne mutane daban-daban ne littadabir ay tadabir al-umur kullu ma kullu arsul muslim ba kowane mutum ba ne za a dora akan shugabanci ko akan tahiyyar da lamurraka a sa shi gaba wa fil hadis a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annasu kal ibil mi'a la tajid fiha rahila mutane kamar raƙumi ɗari a cikin wannan raƙumin ɗari da kyal zaka samu raƙuma ɗaya wadda za a ringa hawanta a ringa aiki da ita ruwaya ce ta bukhari da muslim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما يكن الله تيرا دا أمنتم الله اشتبتا أغريش ينتيو إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة هذا لفظ البخاري ولفظ المسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها رائلة حافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى كتوى معنى وانا حديث لا تجد في مئة إبل بك سامو أراكمي دري راهلة تسله للركوب كسامو أتكر راكمي دري لكل زك سامو راكما ودى أنا إيه حوانتا don saboda raƙumar da ake iya hawa a yi aiki da ita ko a je wajen yaƙi da ita ko a je wajen tserere da ita yan bagi an ta kuna watsi an sahalar inkiyar dole ne sai ta kasance raƙuma ce wadda take ba da wuya daga an ce inan ta yi nan daga an ce inan inan daga an ja igiya hallo an ta sani tsaya zai to raƙumi yana da gardamar wannan da kyal a cikin raƙumi ɗari kake samun raƙumi ɗaya mai ladabi wanda za a iya hawan shi a ringa yin abin da aka ga dama da shi to haka halin mutane yake shine aka ce wa kaza la tajid fi mi'atin minan nas haka da wuya zaka samu a cikin ɗari daga cikin mutane man yuslihu lisuhba wanda za a iya shawartar shi da wanda zai iya biya ma mutane bukatunsu da wanda kuma hallo huwa raqiqun yuhibbun nasa yana haka wani hadisi ne wanda Bukhari da Muslim ya rawaito a gwada akan cewa mutane kala-kala ne ba kowa ba ake ba shugabanci ba kowa ba ake sa gaba wajen ana so a huta kumya ba kowa ba ake shawarta shi ba kowa ba ake gaya ma sirri kenan shine mala yake cewa falitta dabiri kursanun iza rakadu fiha abarru kamalil harbi kursan kenan mislu anna alharb laha kursan kamar yanda yaki yana da dawakai masu yin shi aidan tadabirul umur laha kursan kan yadda lamurruka yana da shi ma masu yadda shi akwai abin da za a yi sai babba za a sa akwai in aka sa yaro karami an bata don saboda an ce izal umuru iza tadabbara hal atfalu la budda an tara fiha halala su lamurruka wanda dattija ya kamata su jagorance su sai aka sa yara a wajen dole kaga halal a ciki kaga gubi-gubi na rami na lahihika na abubuwa sun ɓaci haka akwai abin da yaron zai in aka sa babba shi ma an ɓata an yi wada ushai'in fi gairi maudi'ihi an sanya abu ba a wajen shi ba idan shi ne malam yake mana bayani akan wannan baiti na 41 sai malam yake mana bayani akan baiti na 42 walil umuri مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان وللأمور duk lamarurruka dukkan lamarurruka suna da lokaci wanda aka kaddara musu wa kullu amrin kuma kowane lamari lahu haddun wa mizanu yana da iyaka lokacin shi kuma yana da ma'aunin shi a nan malam yunabbihun nazim rahimahullahu ta'ala ila mura'at mawaqitil ashiya malam yana hankaltar da mu akan cewa mu kula da kiyaye lokutan abu wa aidan hududaha da kuma iyakar abubuwa wa mawazinuha da kuma ma'aunin abubuwa bi haisu yazinu mar kullu amrin bi mizanihi munasib dan saboda ana so mutum ya auna kowane lamari da ma'aunin shi wanda ya yi daidai da shi waktuhu wa hadduhu lokacin shi kuma haddo da iyakar shi وميزانه دماؤنيش يرائي لأن الأمور إن لم توزن بموازنها وإن لم تدع في وقتها وقع الخلل لمررك in ba auna su ba da ma'auninsu da in ba a kiyaye ba lokacinsu to suna ɓacewa duk abin aka sa shi ba a lokacin shi ba akwai matsala ƙa'ida ta malaman fiƙin suke cewa manista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani manista ajala duk wanda ya gaugawa bi shay'in da wani abu uqiba qabla awanihi kafin lokacin shi duk wanda ya gaugawa akan wani abu kafin lokacin wannan abin yayi uqiba bi hirmanihi hukuba wannan mutumin to ke samu wannan abu ba ya samu wannan abun ba to komi da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ni kuma komi akwai lokacin shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa in min shay'in illa indana haza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum duk kowane abu a wajenmu yake kuma hannu dukkan abin da zai zo duniya yana da wani kadar ma'alum sananne ai jami'ul arzak dukkan arziki nau'i nau'i na arziki an ce arziki ba hai kuɗi ba wa asnaful aqdar da dukkan abubuwa na kadara la yamlikuha ahad babu wanda ya isa ya mallake su illallah sai Allah maɗaukakin sarki a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha ya ba wanda yake so ya hana ma wanda yake so bi hasbi hikimatihi wa rahmatihi alwasi'a gwargwaron da yanayin hikimar shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma hannu da rahamar shi shine Allah ya cewa wa ma nunazziluhu ai al-muqaddar min kulli shay'in min matarin wa ghairihi duk abin da za a sauko shi in ma na ruwa ne in ma aihuwa ce in ma arme ne in ma samun lahiya ne in ma samun aiki ne in ma samun kuɗi ne to illa bi kadarin ma'alu fala yazidu ala ma qaddara Allah lahu bayya tsallake abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma bayya kuce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala bai baka ba lokacin ka ne bai yi ba na ka samu kuma an ka samu wannan abun kafin ka mutu to sai ka samu wannan abun don saboda Allah ya ce an riga an raba tun kafin a haife ka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahu fil hayati duniya mu ne muka raba musu rayuwarsu muka rarraba musu cin arzikinsu muka rarraba musu dukkan abubuwan da za su samu da rayuwarsu ta duniya ai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya ka ayoyi da dama wanda suke nuna ahammiyatul qadar shi dole ne mutum ya yi imani da kadara yana daga cikin arkanin iman a sitta mutum ya yi imani da kadara ta alkhairi ce ko ta sharri ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar dukkan komi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kadara yake tahiya inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada dukkan abin da kaga baka samu ba to Allah ne yace baka samu yanzu ba duk abin da kaga ka samu Allah ne yace zaka samu shi yanzu ai ma khalaqahu Allah maqdurun wa maktubun duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta an kadarta shi kuma hallo an rubuta shi a lauhin mahfuz tun kafin a yi sammai da kasai da shekaru aru aru qaddarallahu li kulli shay'in min khalqihi qaddarahu allazi yanbaghi lahu Allah ya kaddara komi ga kowa da abin da zai samu kowa kuma wanda ya yi daidai da kowa shine wannan kene kamata mutum ya yi imani da kadara imani da kadara abu ne mai mahimmancin gaske malaman tauhidi suke cewa daga nan mutum kake ga yake rusa imanin shi an ce rukunan imani guda shida an tu'mina billahi kai imani da Allah wa kitabihi aw wa kutubi da littattafan shi wa rusulihi da ma'aikai nasa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'min bi qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da kadara ta alkhairi ko ta sharri ce sai kaga mutum ya yi imani da rukunan imani wa'incan duka sai a ta kadara kawai hallo imanin sai dahi Allah ya dora ma wani abu sai ka ringa azawa wani ne ya dora ma wannan abu ka ɓata imaninka ka sa ma a kanka babu wanda ya isa ya dora ma wani abu sai Allah ka sa ma kanka irin faɗa ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk al'ummar duniya idan suka haɗu a kan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai in Allah ya so ka sa ma a kanka duk al'ummar duniya idan sun haɗu a kan cewa za su baka wani abu ba sun iya baka wani abun ba sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma haka wannan shine kake samun matsala wajen mutane suke ɓata imaninsu ta hanyar imani da kadara zaka samu mutum Allah ya ɗora ma mutum wani abu sai kuma shi kaga yana ta yin surutu kamar wannan mutumin shi ya ɗora ma kan shi wannan abu in ma rashin lahiya ce sai ka ringa wani kai he rashin lafiya shi kuma kamar ba shi ba yake dora ma kan shi kamar shi yake dora ma kan shi wannan rashin lafiya musulunci bai ya san wannan abu mutum Allah ya kaddara mata masalan rabuwa ta arme ka ce wani sai rabuwa ta arme wa ya sa ka abu guda biyu ba a gorin su ai ba a gorin rashin lafiya ba a gorin in ji malamai suka ce kuma hallo saki ke ki ƙarfin ba Allah subhanahu wa ta'ala ke ma ya tsora miki wannan rashin lahiya ke ke ma biki ba ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rabuwar armanki ta ida ke ma a sake ki to na menene gurin na menene adami al-i'tirafu bi qadari ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala nan dan shi yasa mutane a kiyaye a gyara imani duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu mutum ba shi yake dora ma kan shi ba kuma komi yana da lokaci sai malam yake cewa a baiti na 43 malam yake cewa fala takun ajilan bil amri tatlubuhu fala takun ajilan bil amri tatlubuhu kada ka kasance mai gaugawa akan wani lamari in kana neman shi kada ka kasance mai gaugawa idan kana neman wani burinka ya cika falaisa yuhmadu qablan nudji buhrani anan al ajil min nas man la yura'i mawaqit al umur mutum mai gaugawa a cikin mutane shine wanda baya kiyaye lokacin lamurruka wa man yasta'jil da wanda zaka same shi shi kawai dan gaugawa ne a cikin lamari masalan filfitan a ce wata a wani abu na fitina irin fitintunin zamani ya huto ya yadu bittihadul qararat sai kaga mutane suna gaugawa dokan hukunci shi kuma wannan duk wanda ya wannan gaugawar sai ka same shi ya dillu shi ya bata wa yudallil akharin kuma har ya batar da wa'insu liza ya kulu ibn mas'ud dan haka ibn mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa innaha satakun umur mutashabihat ku sani cewa fa akwai wa'insu lamurruka masu shubuha za su zo a ƙarshen duniya ibn mas'ud yake hudu wani abu yake cewa to fa alaikum bin tu'da yace to na umurce ku ina muku wasiti ina muku shawara idan wannan lamurrukan kun samu kanku a ciki to ku bar yawan gaugawa fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'asan fi shar da ka zamanto kai ne mai bin alheri ba kai ba ka fara abu ya yi ma alheri akan haka da ka zamanto kai ne na farkon yin sharri don shi yasa yana daga cikin abu na magabata duk lokacin da aka hudo wani fitina ko wani abu ko wani rikici kada ka yi gaugawar yin magana kada ka yi gaugawar yin hukunci an turo ma wani abu a wazar ka ji versiyon guda ba ka ji versiyon in guda ba ka ji bangare guda ba ka ji bangare guda kadda ka yi gaugawar yin hukunci in ba haka ba zaka ji kumya nan ka bari sai ka ji sai ka ji abin yaya ne ya bayyana ba a yin gaugawa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ba a yin gaugawa kawai daga mutum ya baka labari kai ma sai kai ta badawa ko yanzu irin abu na yanzu kawai daga mutum ya turo ma abu a whatsapp kai ma sai kai ta turawa imma abun masalan ba haka bane ba kayi ƙarya imma abun haka ne na cin mutuncin mutane ka ci mutuncin mutane ka bibi bayansu shi kuma duk mai cin mutuncin mutane mai cin mutum mai bibiyan bayan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ma sai ya ga bayan shi imma abu ne wanda in an watsa shi an tura shi guruf-guruf zai tara fitina kuma fitina ta tadu to kana da kamashin wannan zinihin da ya tada wannan fitina in a wannan fitinin mutum ɗaya aka kashe da kai a cikin wanda aka kashe wannan mutumin in abubuwan mutane aka kona da kai a ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ma hukunci don saboda dalilin yaɗa wannan abin ne da kai na an turo ma kai ma ka tura ba ka tsaya ka tantance ba wannan abin ana tura shi ko kuma ba a tura shi don haka mutane sai an kiyaye akan wasa'ilul ilam wannan akan irin wa'annan abubuwa na su salula na su facebook irin na su twitter daga mutum ya ga abu ya ɗauka ya bala shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin in ba haka ba sai kayi nadama ka tura an walakanta wani an walakanta musulmi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya sa aka walakanta musulmi to shi ma sai ya walakanta shi duk mai bibiye wani to Allah shi ma sai ya bibiye shi to kaga kai kana so Allah subhanahu wa ta'ala in ya bibiye ka kaga babu kanta kenan wanda aka ce man satara musliman satara hullahu yawmal qiyama duk wanda ya suturce mutum shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai suturce an turo ma wani yayi kaza wani yayi kaza bari abun anan wanda ya turo ma shi ya sani kakkai ta yadawa a group group wannan ya saba ma karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innaka an takuna khairan an takuna tabi'an bil khair ibn mas'ud yake cewa ya fi ma alheri daga zaman to kai mai bin alheri ne daga zaman to kai ne farkon yan sharri walamma ta haddasa aliyu radiyallahu anhu kuma lokacin da aliyu yarda Allah ta tabbata a gare shi yayi magana anil fitan akan fituntunu wa khuturatiha da hatsarin fituntunu qala sai aliyu bin abi talib yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa fala takunu ajlan mazayi a bisirar kada ku kasance masu gaugawa masu yada jita-jita haka aliyu bin abi talib ya yi wasici a cikin hadisin da buhari a ya rawaito a cikin arabin mufrad kada ku kasance masu gaugawa masu yada jita-jita kenan ba komi ba ne ake yada daga kashi jita-jita daga nan a'a kawai kashita ka tsira ta a wajenka kada ka bar ta ci gaba durar tasakut ba tare da ka tabbatar ba wa dole ru'ya ba tare da kai ka gani ba to ka sani fa lalle wa ido ana tambaye shi lalle wa kunne ana tambaye shi lalle wa hanci ana tambaye shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa al-yawma nahtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'maluna wa yaksubun kenan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma kenan falaisa yuhmadu qabla nurji buhranu sai malami cewa fala takun ajalan kadda ka kasance mutum mai yawan gaugawa a cikin lamari kana mai neman wani lamari falaisa yuhmadu qabla nurji buhranu anan kalma ta buhran هذه الكلمة مولدة ليست عربية بالا بالا ربتي بتي بتزمن كل ربتي abin da ake nihi da buhuran mutum yana rashin lahiya ya yi rashin lahiya sosai kuma haɗo nan da nan haka ga ya sauya nan da nan haka ga mutum ya canza ya jima yana jiya sai kaga kuma hannu lokaci guda ya canza ba a tsammanin shi amma kuma hannu sai ya tashi kaga yana tafiya sai ne karin magana na laraba suke cewa falai sai yi kuma dukkanin nurji bukuranu ai ba a ma marasa lafiya gaugawa gaugawa a ce yi kuma da a ce gaugawa a hukumci a ce a ya samu lafiya ya ce a wani ya warke a he an bari ya nuna tunda bai nuna ba he an bari ya nuna a gani a nan malamai suna buga misali bi shakalin walihin kamar shahas a mutum mai gaugawa wanda yake so ya gina gida kuma wannan gidan yana da ginshiki da yawa a ce gidan nan yana da bukata a yi shi a al'ada a kwana ɗari shi mutumin ya ce a kawai a wata guda zai yi shi tabbas zai yi da wannan gidan a wata ɗin tunda shi yana so amma ya saba ma al'ada sai malamai suka ce amma kuma abin da zai biyo baya sai ya ga dama bai yi wannan gaugawar ba imma na an yi abu na gaugawa abin da ya kamata gini ya sha ruwa na sati guda an ba shi a awa ko kuma a kwana guda kaga kenan man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi yanan da shi yasa a rayuwa ba a san gaugawa mutum ya tsaya in abu ne zai gaugawar ka batta baka abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai baka ba idan mutum ya yi haƙuri kuma hallo ya yura'i al'auƙat fala ta kun ajilan bil amri ta tulubuhu falaisa kullu yi kuma do ƙaunar nurji buhran kenan shine abiyat wa'innan abin da suke karantar da mu abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين